الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومتهم رانا الثلاثة sha tara ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku biladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin al-wutriyat Uh, kuma mun tsaya a shafi na 94 za mu tashi farkon shafi na 95 kuma shi ne darasi na 48 yake cewa أرى المخلص الداعي المطيع لأمره يهيم إذا جن الظلام بذكره ويذهل في معناه في طول عمره صبابته هاجت لتقبيل قبره وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص فيا حبذا فيا حبذا لو كنت عاينت داره وقبلت موطين علي وقبلت موطين عليه وجداره ولكن لبعدي أضرم القلب ناره صرفت بأوزاري وغيري زاره عصيت ف... عصيت فما عذري وما عذر من يعصي عصيت فيا نفسي إلى كم تهوني دعي عنك تحريك المعاصي واسكني بذنبي وعصياني ونقص تديني سددت ومثلي سددت ومثلي من يصد لأنني بدنياي بعت الدين يا لك من رخصي حبال المعاصي بالذنوب وصلتها ونفسي بافعال كباح قتلتها وارديتها مستهزئا فظلمتها صحائف اعمالي بوزري ما صحائف اعمالي بوزر ملأتها وأحمد أرجو يوم أرضي على المحصي yace ara ina ganin almukhlisa wato wanda yake mai ikhlasi cikin bautarsa adda'i wanda yake kira almuti'a wanda yake da'a li amrihi ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yana ganin sa yahimu yana ɗemuwa iza lokacin da azzalamu duhun dare wato yahimu bi zikirihi yana ɗimaucewa da ambaton manzon Allah iza duk lokacin da azzalamu duhun dare janna ya lullube da duhu abin nufi shine ya ce ina gani ko kuma ina sani ina sanin mutumin da yake da ikhlasi yana tsarkake zuciyarsa ko kuma almukhlisa wanda yake tsamar da kansa daga abubuwan halaka duka yana iya ɗauka adda'i wanda yake kira zuwa ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam almuti'a wanda yake biyayya li amrihi ga umarnin shi annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yace yahimu ina gani eh, yana ganin shi yahimu yana dimaucewa bi zikirihi a dalilin ambaton annabi idza duk lokacin da janna zalamu duhun dare ya lullube da duhu bi ma'ana za ka gan shi a cikin dare yana tashi yana ta yabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wai kawai sai da rana ido na ganin ido kawai yake ambaton annabi ba ya ce waya halu sa'annan kuma yana fita hayyacinsa ko ka ce yana shagaltuwa yana shagaltuwa fi ma'anahu cikin ambaton abin da yake wato na siffofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam siffofinsa na ma'ani na baɗini fi tsuli umrihi a cikin dukkanin tsawon rayuwarsa ma'ana shi bai shagaltu da wani abu ba face ambaton ɗabi'un manzon Allah na baɗini tsawon shekarun da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi. Sai ce, Sababatuhu kuma soyayyarsa ga annabi, hajat ta motsar da shi littaƙabili ƙabrihi domin ya je ya sumbunci ƙabarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To soyayyar tasa takan motsar da shi zuwa ga haka, don duk a ɗabi'a duk abin da kake so to kakan so a ce kana kusa da shi ko da yaushe to wannan duka mubalaga ce baya daga cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta magabata a sumbance kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai daga cikin addini wannan kawai dai mubalaga ce don ya sarraha yadda yake cikin tsananin ƙauna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa qabri abi bakarin haka kuma soyayyarsa ta motsar da shi zuwa ga sumbuntar kabarin abubakar wa qabri abi hafsi da kuma sumbuntar kabarin sayiduna umar shine abu hafs saboda kabarin annabi tare yake da wayannan kabarburra guda biyu kabarin sayyidina abubakar kabarin sayyiduna umar to soyayya shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ita ta ja shi yake sumbuntar kabarin nasa kuma har ta ja shi yakan so ya sumbunci kabarin su wayannan sahabban guda biyu sayiduna abubakar da kuma sayiduna umar sai ce fa ya habbaza sai ya ce fa ya ya ku mutane na habbaza ina ma da a ce laukuntu na kasance ayantu na kalli darahu gidan annabi ina da a ce na yi mu'ayanar ganin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ban gan shi ba to shine wa yake cewa ina ma da a ce ma gidansa ya gani sai ce wa qabbaltu in sumbunci mauti na alihi ba mautiya ba mauti na alihi a wurin da yake taka wato takalmarsa wai hatta nan ya sumbunce wurin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake aje takalmarsa waje darahu kuma in sumbunci garu ma'ana ginin gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma ginin wannan rauda amma gidan shi ya fi dacewa a fassara shi sama da kabari to almuhimmi dai ya yi kira zuwa ga mutanensa yana tare da bayyana wato kwaɗayin shi da ragabarsa da a ce ya samu ganin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ta yadda wannan za ta ba shi dama ya sumbanci garun gidan da kuma wurin da annabi yake takawa da takalmasa sai ce walakin sai dai ban samu haka ba bai dalili ya ce liba'udi saboda na yi nesa ga annabi to tun da na yi nesa gare shi kaga babu yadda za a in samu wannan damat sai ce alƙalbu kaga zuciyata a dorama ta hura na rahu wato wutarsa wutan nisanta nisantuwa ta gare shi ko kuma wutar soyayyar da ke cikin zuciyar ta wata shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce suriftu sai aka juyar da ni bi auzari a dalilin nauyin zunubaina wa gairiya amma wani na wanda bai tara zunuban ba zarahu shi ya samu ya ziyarci annabi amma ni kan karkatar da ni an kai ba ba ne dama na kai ziyara gare shi ba sai ce asaitu na saba ma Allah to fa ma uzuri ai ba ni da wani uzuri wa ma uzuru man ya'si menene uzurin mutumin da yake saba ma Allah da gangan ai kaga ba shi da wani uzuri da ya cancanta ai masa yace to halin da na samu kaina kenan saban Allah da zunubi ya yi min yawa shi yasa aka karkatar da ni daga samun yin ziyara zuwa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai asaitu wallahi na saba ma Allah faya nafsi ya kai can rayuwata ila kam zuwa yaushe ne to hawwini kike sa ni ina ɗaukar zunubi da sauƙi ba na ɗauka ta yi wai ganin shi da wani abu babban al'amari ya ce ha ba rayuwata har zuwa yaushe ko yaushe kina ta sa min wato ina ɗaukar zunubai da sauƙi wata hasabu na huwa yana wa huwa inda Allahi azim to shi ne wai koyaushe rayuwa ce tana nuna mai ai wannan zunubi ba komai ba ne to galibi in sabon Allah yawa mutum yawa yana kai ga wannan mataki babban laifi a bashi sai ya ga cewa ka wannan ai ba komai ba ne eh ai ba komai ba ne to daga zuciya ne sai ce da'i anki tarikal ma'asi ki daina motsar da zunubai mana ki daina tunzura ni in ji cewa ina sha'awar in je in saɓi Allah waskuni ki natsu ki daina wannan motsin kwata-kwata sai ce bi zambi a dalilin zunubi na wa isyani da sabon Allah na wa na tadayyuni da kuma tawayata wajen riko da addini wayannan abubuwa guda uku sai ce to su diditu sai aka kange ni wa misiliya da wanda yake irina man yusaddu wanda shi ma za a kange shi daga samun abin da yake son ya samu domin sabon Allah subhanahu wa ta'ala to yana kange bawa ya kasa samun biyan bukatunsa hatta na duniya ma ballantana na lahira sai ce la'annani saboda ni ya ce bi duniyaya da duniyata bi ita dina na sai da addini na na sai da addini a matsayin haja aka bani duniya a matsayin kuɗi sai ce ya laki ya ke rayuwata min ruksi na wannan ciniki mai tsananin arha ai ba kasuwanci mafi arha kamar wanda ya bayar da lahira an ka ba shi duniya ai bai ci riba ba babu riba sai ce hibalul ma'asi yaggwai ya giyoyi na saɓon Allah ya ce wa saltuha gaba ɗaya na sadar da su bi zunubi ta hanyar zunubai duk wata giya ta saɓon Allah to ban iya kace ta ba sada ta ne na ɗaura ta na ƙulla ta ya ce wa nafsi kuma raina ƙataltuha na kashe raina ma'ana na yi dab da in kashe raina bi af'alin da wasu irin ayyuka masu yawa ƙibahin kuma masu muni ashe zunubi in yayi yawa to yakan sa rayuwar ɗan adam ma ta mutu ko ta yi dab da mutuwa abin nufi ba wai a zarar ransa ake nufi ba zai zamo baya jin daɗin rayuwar duniya sai zan bai da bambanci da wanda ke cikin kabari bai da to sabon Allah in yayi yawa ana samun haka wa ardaituha na gangarar da rayuwa ta zuwa ga magangara ta halaka mustahaziyan ina mai izgili fa zalamtuha sai ni zalunci rayuwata ya ce su ha'ifu a amali takardun ayyukana mala'atuha na cika su bi wuzirin da nauyin zunubai duk wata takarda ta aiki na in ka duba ba abin da a ciki in ba sabon Allah ba sai ce wa Ahmad shi kuma annabi Muhammadu duk da wannan halin da nake ciki arju ina tsammani ina fata ina ƙauna yau ma'arubi ranar da za a yi min hisabi za a bujiro da ni alal muhusi akan mai kiyaye ayyuka shine Allah to ina fata annabi sallallahu alaihi wasallama in samu cetonsa to wannan yana tabbatar maka da cewa duk yadda ka kai ga samun Allah karka yanke tsammani daga samun rahamar Allah an gane karka ɗebe tsammani kamar yadda Allah ya faɗa a taito rasulallahi na je ma manzon Allah min ba da gaibati bayan na yi ɓuya mai tsawo sai ce fama ja a hurajin mai ƙaunar rahama fama ja a hu bai taɓa zo mu manzon Allah ba waraha ya dawo bi khaibatin da hasara inda ka je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to ba zai ka dawo da hasara ba za ka dawo da riba za ka dawo da ainihin ganima mai yawa sai ce wa ƙultu sai na faɗa izal anwaru lokacin da haske ta'alu take ɗaukaka sama bi haibatin tare da ƙima ta manzo sallallahu alaihi wasallam tare da kurjinin manzo sai ce biya ushumusin hasken ranaku jam'u shamsin rana to in za ka yi jam'i sai ka ce shu mu sun raneku sai ce hasken raneku an budurin ko ko hasken watanni shi kuma jam'u badarin za ka mai jam'i sai ka ce buduru bi batin da ya tabbata a madina wai wani irin haske ne ko haskake-haskake jam'i na haske shi ne yana ɗagowa yana tasowa yana yi sama kuma tare da lokacin da ya haɗa ido da annabi kenan sannan kuma ga wata irin haiba da kwarjini da kima to sai ya rikici yana abin nan dautin shin wannan haske raneku ne suka tattaru suka haifar da wannan haske ko ku watanni ne da ke sararin samaniya suka taru suka bayar da wannan haske a cikin garin madina sai ce kaibal ba ko guda daga cikinsu ba ne annuru wannan haske haske ne min wajahil mushaffai haske ne da min ya fito daga wajahil mushaffai fuskar wanda za a ba shi dama ya yi ceto fil arudi lokacin da za a bujiro da al'umma ga Allah shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wai duk wannan haske ba na rana ba ne ba na wata ba ne ba na taurari ba ne a'a hasken fuskar manzon Allah ne sai ce al'anwaru haske da yawa ta la'ala'at ta haskaka min wajihi ahmadi daga fuskar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bihi da annabi muhammad ne ibratun allura ta ɗinki ba na tabbayyana bilailin a cikin duhu a cikin dare mujarradi wanda an ka tuɓe shi daga haske suna kawo hikaya ko kissa cewa na na aisha wata ran tana ɗinki an gane ko ta kunna fitila da daddare ne sai fitilan ta mutu a iska ya taso ya kashe fitila sai allura ta faɗi annabi yana shigowa ta ƙofar ɗakin sai ɗakin ya haskake saboda haske sai da ta ga inda alluran nan ta faɗi to wannan yake ishara zuwa gare shi duk da kissan malamai suna raunana ta cewa bata tabbata ba ta fuskar isinadi amma musamman malaman sira da suke ambaton halayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna kawo wannan faman dalla duk wanda ya ɓata daga barin addini ya ati yakan zakke ma baba ahmad ƙofar annabi muhammad ya hatari domin ya nemi shirya saboda shi kaɗai ne allah ya ce wa in tuti'ihu tahtadu in kun bi shi to za ku shirya saboda haka duk wanda ya ɓata yana neman shirya to yakan nufi manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na muhimmin bata fa'urshidina amma sai aka shirya da mu binuri muhammadi da hasken annabta na annabi muhammad wanda ya zo da shi na musulunci yana nufin karantarwarsa ita ce ya siffanta da haske domin kamin annabi sallallahu alaihi sallama ya zo ba addini abubuwa dai ga sunan ta zaman lafiya babu a cikin larabawa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari to ka gani to shine yace wa kunna mun kasance gumuban muna ta bacci na rabkana fanta bahana muka falka minal gumdi daga wannan baccin algumdu shine bacci abin da yasa aka kira shi da algumdu saboda aka rufe ido lokacin da za a yi shi sai ce wajihuhu fuskar annabi bada ta bayyana wasatsar da yaji tsakiyar dufai shine adda yaji tsakiyar dufai da kafirci fa'audaha sai fuskar annabi ta bayyanar da wato ainihin ko kuma fa'aubaha sai can mayar da wannan dufai ya koma haske ya koma hantsi wa ajala fuskar annabi ta yaye zalamal mushrikina dufai na mushrikai fa'afdaha fa'afdaha sai fuskar ta kunyatar da su mushrikai ɗin badun ne ba sadun ba ne fa'afdaha min alfadiha sai fuskar ta kunyatar da su sai ce layalil kufri daruruwan kafirci wa sarat sun zamo min buhan sun zamo hantsi min wajahihi saboda hasken fuskarsa ضحى وجه من يتلى له سورة الضحى ضحى يا بيّن وجه فسكر من ونن دا يتلى أكن كرنتا له غريش سورة الضحى wato duk wanda an karanta mu suratul duha shine manzo sallallahu alaihi wasallam wa shamsun da suratul shams yanzu a takfa shamsu kai yana yiwa kaga rana ta boyu ta kasu ta suturce alal ardi akan ƙasa yana yiwa kaga ai ba zai yi ba ko kuma a takfa shamsu yanzu rana na ɓoyuwa ta kasu da take bayyana alal ardi akan ƙasa gashi ta bayyana kuma a ce ta ɓoyu zai yi a gaba zai yi ba sai ce taral bishira kana ganin murmushi da sakin fuska ya budu yana bayyana hina lokacin da abda jabinahu ya bayyana wato fuskarsa ko goshensa. Bai za khassahun rahamanu a dalilan haka ne Allah mai rahama ya keɓanci manzon Allah da ɗabi'u halaye na gari da sifofi daban-daban hatta ya zinahu har ya zan ya ƙawata manzo sallallahu alaihi wasallam. Fadaituka na baka fansar raina. lau ayanta yauman yaminahu ina ma da a ce ka ga yaminahu hannun daman manzon Allah yauman ko da wani yini guda ne ina da a ce ka samu ganin hannun daman annabi sallallahu alaihi wasallam daruban lokacin da hannun daman nasu yake mai yawan duka da tsara bisaifillahi tare da takobin Allah yansuru wanda annabi yana taimakon dinahu addinin Allah. Wai ina ma da a ce kayan rayuwa da annabi lokacin da ya gwagwar maya, na yaɗa addini da kai farmaki ga kafirai, tura ka sha mamaki. Sai ce wa Jibrilu, kaga mala'ika Jibrilu a wannan lokaci bil amlaki yana tare da mala'iku yamdi yana ci gaba yana tafiya fi nasirihi domin taimaka masa domin taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yakin badar da ya auka ga mala'iku sun zo sun taya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunan za mu kwana insha Allah da wani sati sai mu dora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته